أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna sake mai mu ga Allah ta'ala wadda ya kawo rayuwarmu yau wuni na biyar ciki a wuni na bakwai cikin wata na biyar hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bakwai ga watan biyar ko haka na fata yau bakwai ga watan biyar hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta dubu daya da ɗari hudu da arba'in da shida wadda ya daidai da nawa ga watan tara ga watan sha ɗaya miladiya ta dubu biyu da ashirin da hudu yau ba ga cikin ikon allah da ya dada ya gare shi za mu ɗora karatunmu da muke yi a cikin wannan littafi mai albarka na umdatul ahkam wadda babban malami al-maqdisi ya wallafa tare da sharhin littafin mai suna iqazil afham na Suleiman al-Hamidi Allah ya ji kansu da rahama bayan haka wannan shi ne zai zama darasinmu na hamsin da ɗaya a cikin wannan littafi zai zama darasinmu na hamsin da ɗaya a cikin wannan littafi za mu tashi a hadisi mai lamba ta ɗari da talatin da shida a naku littafin kenan ko? shi ne hadisi na abdullahi dan umar amma a cikin wannan littafi bala ya sa shi a matsayin hadisi mai lamba ta ɗari da ashirin da biyar shi ne hadisin abdullahi dan umar kuma balan ya kulla wannan a matsayin wani babi ya ce babul wutiri babi da zai batu a kan sallar wutiri daka wannan hadisi da za mu karanta dai batu ne akan abin da ya shafi sallah ta wuturi gwargwadon abin da ya sauwaka da kuma abubuwan da malamai suka faɗa a kai na batan fahimta har zuwa kan hadisi na ganin 127 shi ne 138 ke na anaku insha Allah Allah ta'ala ya mana wafaka hadisi mai lamba ta 136 yadda malaika ya ce an abdullahi bin umara radiyallahu anhuma qala sa'ala rajulun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala al-munbar ma tara fi salati al-layl qala masna masna fa idha khashiya ahadukum as-subha salla واحدة فأوترت له ما صلى وإنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا هذا الحديث متفق عليه wani hadisi an jiyo shi daga abdullahi dan umar allah ya ƙara yadda da shi da mahaifinsa umar dan kattab kenan abdullahi dan umar kamar da kullum muke jaddadawa yana cikin sahabbai wanda suka da kokari wajen bibiya da kuma kokari a addini umar abdullahi dan umar an ce mutum ne mai kokarin ibada sosai na'am zikiri eh ai mun wuce shi akwai sauran hadisi a cikin a kawai an samu bambanci ne ba komi za mu zo ji su insha Allah duk hadisin da muka tsallake ku yi cikin ɗinsa daga bayan mun gama sai mu zo mu karanta su da ikon Allah Abdullahi dan Umar yana daga cikin sahabbai masu ƙoƙarin bautar Allah matuƙa mana mutum ne wanda yake da ibada sosai ma kuwa amma menene ya sa abdullahi dan umar ya zo mutum mai yawan ibada malamai suka ce wata ran ne ya kwanta bacci sai mafarki a mafarkin da ya yi wasu mala'iku sun kamo hannunsa su biyu sun to da shi bakin wani rami za su jefa shi sai ya farka a bacci to da ya farka a bacci wannan abin sai daga masa hankali da haka sai yake neman ya san menene ma'anan wannan mafarkin da haka sai ya gaggawa ya shiga sahun gaba a sallar asuba ma'ana ya zo masallaci da wuri don ya halarci sallan asuba ya samu kuma wannan sallah din a sahun gaba don ya samu damar yadda zai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya akan wannan mafarki nasa kuma kamar yadda muka sani yana daga cikin al'ada ta annabi sallallahu alaihi wasallam idan an yi sallah ta asuba yakan waiwayo bayan ya idar da sallah ya gama azkar yakan tambayi sahabbansa cewa akwai mutumin da ya mafarki a cikinsu don a fassara masa ya san ma'anan wannan mafarki to idan babu manzala yakan ba su labari da abin da shi ya mafarki ko kuma wani abu da ya kama da haka misali wataran ya tambaye su suka ce babu sai ce to shi jiya ya yi mafarki sai ba su labarin isra'i da mi'iraji saboda ya yi kama a cikin mafarki ne da haka sai ba su labarin da tafiyar da suka yi da abubuwan da suka gani a kan hanya a cikin tafiyarsu da dukkan abin da ya faru abdullahi dan umar tun da ya san manzon allah yana irin wannan shine sai ya garzaya ya zo masallaci da wuri don ya samu damar yin tambaya bayan an idar da sallah yana kokarin zai tambaya sai ya fahimci manya cikin sahabbai sun sha gabansa da su kuma mutane ne masu tarbiya daga sai ja da baya sai biyo manya iyayensa da abokan iyayensa da wadda suke kama da haka ya ba su dama su yi magana kafin shi kuma wannan yana daga cikin tarbiyyar da ya kamata mu koya idan tare da kai akwai manya wani babba zai magana kai ka yi haƙuri ka yi shiru kuma in dama ce ka ba shi dama ya wuce kafin kai wadda daga cikin ladabi da tarbiyya na addinin musulunci da kabla dan umar sai ya shiru to amma bai haƙura ba sai ya fita daga masallaci sai ya shiga gidan yar uwarsa hafsa sai ba ta labarin mafarkin da ya da ya gaya mata ya ce in annabi ya shigo ta tambaye shi da annabi ya shigo sai ta bashi labari shafila ɗan umar ya zo nan amma ga abin da yake cewa ya gani abinci to sai manzon Allah ya amsa da wasu kalmomi taƙaitattu ya ce masa ni'imal abdu lauka na yusalli min al-layl madala da wannan bawa ina ma da yana sallar dare malamai suka ce tun daga ranar da abdullahi dan umar ya ji wannan amsa daga annabi babu jiran da zai zo bai tashi ya yi sallan dare ba sai dai in wata larura ce amma dare bai taba zuwa ba bai tashi ya yi sallah cikin dare ba wannan yana daga cikin abin da ke ba mu wahala mu kuma a wannan lokaci tun sai ya ƙara hirarsa a bakin titi bai da lokacin yin wannan abdullahi dan umar kenan yana daga cikin mutane masu kokarin ibada sosai cikin sabon manzon Allah shine yake rubuto mana wannan hadisi din yake cewa sa'ala rajulun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya tambayi annabi mai tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi wa huwa alal munbar lokacin da wannan mutumin ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana kan mumbari yana huduba kenan yana mumbar yana huduba sai wani mutum ya ce masa ga tambayar da ya ce matara fi salatin laili ya manzan Allah mai kake gani mai za ka ce ya gaya da sallar dare alabassam da ya duba wannan hadisi sai ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya amsa masa tambayarsa saboda abu guda biyu abu na farko ya ce linafa'in nas don amfanar da mutane wato ya yi tambaya kuma shi manzon Allah yana da kwaɗayin amfanar da mutane to dalilin kwaɗayinsa na amfanar da mutane sai ya sa shi zai ba da amsa dalili na biyu ya ce wa nasharul ilmi da kuma ainihin mai baza ilimi da yaɗa shi a cikin mutane haka wayannan abubuwa guda biyu sai sa shi ya sha'awar ya yi mai ya tsaya ya amsa wannan tambayar ana cikin hudu ba amfanin kwaɗayinsa da manzan Allah yake da shi akan amfanar da mutane bayan nan intisharul ilm bainan nas da kuma ɗaiɗaita da watsa ilimi a tsakanin mutane wani abubuwa guda biyu sai ya sa manzan Allah ya ba da amsa ƙala sai annabi ya ce masna masna sallar dare ana yin ta raka'a biyu ne raka'a biyu ne mana bibbiyu bibbiyu kai biyu kai sallama kai biyu kai sallama suka ce da ya ce masna masna ta'kidul lafaz ne suka ce manzo Allah ya maimaita lafazin don a karfafa magana cewa abin da aka fi so a sallar dare kai biyu kai sallama kai biyu kai sallama lil mubalaga don ka kai makura shine an kai makura wajen gwada maka abin da ya fi zama daidai da kuma afdal idan ka zo yin sallar dare ka yi shi mai ka yi shi guda biyu ka yi sallama ka yi biyu ka yi sallama shi sa a nan sai ce masa masna masna ya ce bai za ka shiya ahadukum as-subha idan ɗayan ku ya ji tsoron kada sallar asuba ta riske shi ya sallar asuba ta riski mutum shine kada alfijir ya fito kana jin tsoro alfijir in ya fito za ka rasa wannan dama ta yin wuturi ɗin da ka sai ka yi sai ka yi wuturi kwaya ɗaya sai manzon Allah ya ce mai salla wahidatan sai salla raka'a ɗaya fa autarat lahu ma sallah sai ta zama wuturin abin da ya riga ya sallata idan ka yi raka'a biyu shi ne kake ganin alfijir zai cin maka sai ka yi guda ɗaya ka yi guda uku kenan in ka yi hudu sai ka yi ɗaya ka yi nawa ka yi biyar in ka yi shida sai ka yi ɗaya ka yi nawa ka yi bakwai in ka yi takwas sai ka yi ɗaya ka yi tara duk yadda yadda ka sallata sai kake tsammanin gabanin wannan abin ya gama asalin mai alfijir zai fito to sai ka yi guda ɗaya sai ta cike maka ta zama maka wuturin abin da ka riga ka sallata na watan fahimta kenan sauran abin da ka yi sun zama mai shafa'i wannan guda ɗaya da za ka yi ta zama mai wuturi sai ka cike sallar ka da shi wa annahu kana yaqulu kuma abdullahi dan umar yace sannan manzon Allah ya kasance yana cewa ij'alu akhira salatukum bil layli witran ku sanya sallar ku ta ƙarshe da za ku yi a cikin dare ta zama wutar kar ku aime sallar ku wadda za ku yi ta a cikin dare ku sanya ta zama wutar to wannan hadisi a wata ruwayan ya zo salatul layli wan nahari masna masna da ba ta fahimta to wannan wannan harin sai malamai suka ce malamai sun yi saɓani a kan wannan ƙarin kamar da malaye kawai ce ja'a inda abi daud ziyadatin ya ce ƙari ya bo a wajen abu daud sijistani cewa wannan har mara a cikin wannan ruwaya na abdullahi dan umar sun ƙara da cewa salatul laili masna masna ko sai ce salatun laili wannan har masna masna to wannan ƙarin wannan har shine waye a cikin malamin hadisi wanda malami ne ya zo da wannan ƙari shine aka ce abu dawud ne ya zo da wannan ƙari cikin littafinsa wa ikhtalafa ulama fi hukmi hadhihi ziyada yace sannan ko malamai sun yi sabani me hukuncin wannan ƙarin kalmar wannan har da aka yi shi da ya ce wa babul ulama sashi daga cikin malamai sahaha sun inganta wannan ƙari sun ce ya inganta kal bukhari kamar imam bukhari ya inganta cewa wannan in- eh, magana ce ingantacciya wa ibn khuzaima da dan khuzaima wa ibn hibban da ibn hibban wal alban da kuma ash-shaykh muhammad nasiruddin albani duka sun tafi akan cewa wannan karin ya inganta daka in ka dauka salatul laili wan nahari masna masna yayi ina wata fahimta amma akwai malaman da suke ga a magana ce mai rauni su kuma sun hada irin su imamu ahmad ibn hanbal su addar kudni da hakim da ibn ma'in da sauransu su kuma sun tafi akan cewa lalle ba haka bane to dai malamai su yi ta karawa junan su fahimta to abin da ya da aka fi sani shine sallah ta dare ana so mutum ya dinga yin raka'a biyu ya yi sallama ya yi raka'a biyu ya yi sallama in ya zo da wata siga ko wani salo wadda ba wannan ba za mu zo mu ji shi a ciki insha Allah shine bala ya ce ma'anin kalimat zai fito mana da ma'anoni na wasu daga cikin kalmomi da aka faɗa shine sa'ala rajulun da aka ce sa'ala rajulun nabiyya wani mutum ya tambayi annabi to waye qala al-hafiz yace wa qafi ba fi ma'jam al-saghir ya zo a cikin wani littafi da ake kiran shi mu'jam al-saghir cewa anna sa'ila huwa ibnu umar cewa wannan mutumin da yaje yace ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan ya matsayin sallar dare aka ce Abdullahi dan Umar ne da kansa ya tashi yake tambayar manzon Allah na batun fahimta lakin ya shukuru alai sai dai wannan ya rikice a kansa ana ga ba shi bane wa ma wa kafi ba da ruwayat da abin da ya zo daga wasu sashi na ruwayoyi daga shi alimin umar daga abdullahi dan umar din bi lafazin da lafazin ya ce anna rajulan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam tabbas wani mutum ya je ya tambaye manzon Allah mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi sai ya ce wa ana bainahu wa baina as-sa'i ni kuma ina nan tsakanin manzon Allah da kuma mutumin da ya tambaya kaga kenan ba Abdullah dan Umar bane ya tambaya wani mutum ne daban ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan yadda ake yin sallah ta wutri shi ne manzon Allah ya sallallahu alaihi wasallama ya masa bayani ce salatul layli ai kaifa salatul layli ma'ana da yace masa سأل النبي سأل رجلا رجل النبي مي وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل to me ake nufi me ma tara fi salatul layl shine sai malai yace ma'anansa kaifa salatul layl ya ya sallar dare take idan zan yi sallah da daddare ya ya zan yi sallar dare ya manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam shine sai manzon Allah ya amsa masa masna masna ai isnatani isnatani raka'a biyu raka'a biyu yusallimu min kulli raka'ataini mutum zai sallama a dukkan raka'o'i guda biyu da yayi in ya raka'a biyu sai ya sallama sai ya tashi ya sake kulla wata raka'a ya sake guda biyu ya sallama saboda haka wannan shine sai ya ce alwitru mai ma'anan wutri ya ce ismul mufrad ko kuma ismin raka suna ne na raka'a almunfasila wadda ake rarrabe ta amma kabla ha bi salami abinda ya zo gabaninta da sallama mana ana rarrabe tsakanin raka'an ko sallan da aka yi na baya da wadda za ta zo gabaninta da me da sallama shine wutiri idan ka fahimci haka kenan da kafin da yake nufi kenan yace shine abin da ake nufi da kalman wutri Allah ya datar da mu sai alfawa'idu kuma ya fa'idodin da za a fitar a cikin wannan hadisi mala ya ce alhadisu dalilun ala annal afdal fi salatin laili an ta kuna masna masna fa'ida ta farko da za a fitar a cikin wannan hadisi shine lalle abin da ya fi daraja abu mafifici a sallan dare mutum ya dinga yin sallah raka'a biyu wannan shine yafi daraja kai biyu kai sallama kai biyu kai sallama da batun fahimta yace wannan shine abin da yafi an yi sallimu min kulli rakatai ne mutum zai sallama a daga raka'o'i guda biyu ya ce is da dalla bi hadal hadisul bab malamai sun yi nuni da wannan hadisi na wannan babi mai an yi ta'ayyar alfaslu min kulli rakatai ya tabbatar da rarrabewa tsakanin dukkan raka'o'i guda biyu min salatin laili daga sallar dare wa jabal jumhur amma malamai jumhurin malamai sun ba da bayani ko sun ba da amsa cewa anna zalika li bayanil afdal cewa da aka ce sallar dare mutum ya yi raka'a biyu to wannan manzo Allah ya faɗi haka ne dan yayi bayanin abin da yafi amma idan kai ba biyun ba ya halatta ina ba ta mun fahimta ma'ana za ka iya yin hudu za ka iya yin biyar za ka iya yin bakwai da batun fahimta amma dai wadda ta fi daraja da falala ita ce kai biyu kai sallama kai biyu kai sallama shi sa nan suka ce anna zalika li bayanil afdal da manzo Allah ya ce masna masna wannan yayi ne saboda a bayyana mafifici lima sahha min fi'li saboda abin da ya tabbata ya inganta daga ayyukansa shi manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam na batun fahimta ya ce bai kalafi yakan yi saɓanin raka a biyu wani lokaci yakan yaka au ya kuna lil irshadi ila al ko kuma da ya ce masna masna abin da wannan yake nufi shine don a shiryar da ɗan adam zuwa ga aikata abin da ya fi sauƙi ina ba ta fahimta ko dai in kai biyu ya fi daraja ko kuma in kai raka'a biyu kai sallama kai raka'a biyu kai sallama an yi haka ne don ya zama kana tafiya da abu mafi sauki domin idan kai raka'a biyu kai sallama in ka gana ma za ka sake zama ka dan huta ka sake miƙewa kaga an samu me an samu sauki a ciki to suka ce wannan yana nufin lil ishaq ila al akhaf ana shirin dan adam zuwa ga abin da yafi sauki li anna salama domin yin sallama baina kulli rak'atayn akhaf alal musalli ya fi sauƙi a wajen mai sallah min al'arba'i a kan mutum ya yi raka'a hudu ba ma faukaha ko kuma sama da raka'a hudu kaga ko da zai yi raka'a hudu sai ya sallama ɗaya akwai wanda zai biyar sai ya sallama ɗaya akwai wanda zai yi shida sai ya ko bakwai haka dai ya yi sallama ɗaya to kaga da mai yin biyu da wanda zai wancan wanda ya fi samun sauƙi kaga bai biyu ya da haka sai suka ce wannan da manzon Allah da aka tambaye shi aka ce yaya mutum zai yi sallar dare sai ce ka dinga yin raka'a biyu kana sallama raka'a biyu kana sallama to shi da suka bada ma'anoni guda biyu akan yin raka'a biyu kai sallama suka ce na farko yana zama yin raka'a biyu kai sallama ya fi daraja ya fi fifikon falala da haka ake so kai ma'ana na biyu yana iya ɗaukan cewa manzo Allah ya yi ishara ne zuwa ga abin da yake mai sauki ga mai yin sallah kuma saboda haka ne mafi yawancin lokaci ake gani manzo Allah ya aike aikatawa cikin ayyukansa na yau da gobe akan limafihi min rahati saboda abin da yake cikin sa na hutu galibin mafi yawancin lokaci wa qada'an ko ma yuradu an amri muhim da kuma warware ko hukunta wani abin da zai bujiro wadda al'amari mai mahimmanci idan kana cikin sallah ba zai yiwu ba amma an kai biyu sai wani abu ya bujiro za ka iya dakatawa ka je ka gabatar da shi ka dawo ka dora bayan kana cikin sallah wadda take mai dogon lokaci ko mai dogon rayi na gaɓoɓi kaga wani abin zai iya bujiro maka kuma ba za ka iya samun dama ka aikata shi ba da haka ya ce ita kuma sallar dare ba ta da wani adadi da za a iyakance ta wadda aka ayyana shi na batun fahimta fal insanu an yi salli falil insanu an yi salli ma sha'a min raka'at masna masna da haka dan adam ya samu ya sallaci abin da ya so ya sallata a cikin dare ya dinga yin da ya raka'a biyu wannan raka'a biyu ya gwada maka cewa mai sallolin da zaka yi da daddare ba su da iyaka zaka yin raka'a goma za ka iya yin sha ishirin da sauransu saboda haka ce salatun laili masna masna to shi sa sai a nan mala ya ce mai falil insan yana ga dan adam an yi salli ma sha'a min raka'ati masna masna min raka'atayn masna masna da rakoyin nan guda biyu da aka ce yayi guda biyu lakin sai dai kana annabi sallallahu alaihi wasallam la yazidu ala ihda ashara raka'a sai dai shi annabi kamar yadda hadisin Aisha yayi ishara cewa a cikin azumi ko ba azumi ba kowace dare annabi bai kari sama da raka'a goma sha ɗaya idan za mu ɗauki wannan za iya cewa an yi wa mai rakawai adadi ko to amma a cikin hadisin idan za mu ɗauki gundarinsa asalin sallolin dare ba su da iyakan adadin raka'a da zaka sai dai in kana so ka yi irin abin da annabi ya yi to shine aya ka kawo maka wannan cewa mai annabi bai ƙari a kan raka'a goma sha ɗaya kowanne dare wani hadisi ne ingantacce hadisin aisha ina fatan fahimta da haka ya ce istidalla bi masumil hadith al-bab ala anna al-afdala fi salati nahari an takuna arba kuma idan muka ɗauki wani hadisi za mu gane ashe sallah tana fila da rana su kuma mai ake so mutum ya dinga yin hudu hudu ta watan fahimta in dai da rana ne za ka yi da jira ka ce masu na masu to da rana za ka yi hudu ka yi sallama ko ka yi biyu ka yi hudu yadda ya sauka maka ba'adi mas'ala ikhtalafa fiha al-ulama yace wannan magana dai malamai sai yi sabani akan ta ala qawlaini abizantuka guda biyu al-qawl al-awwal magana ta farko al-afdalu an takuna arba'a sallah ta yi ne da mutum zai mafifici shi ne mutum ya raka a hudu ya yi sallama na batun fahimta wadda haba wa haza masabu ishaq wa abi hanifa ya ce wannan shi ne matafiya ko fahimta ta ishaq ibn rahuya da kuma abu hanifa su akan wannan suka tafi na batun fahimta lima humil hadith saboda abin da aka fahimto cikin wannan hadisi wal fi'li ibnu umar da kuma aikin da aka samu abdullah dan umar yana yi kana yusalli arba'an ya kasance kan yi raka'a hudu a salloli na yini da ba ta fahimta alqaulu sani magana ta biyu yace anna salatan nahari kallaili sallar yini kaman sallar dare ne shi ne za ka yi biyu ka yi sallama ka yi biyu ka yi sallama ya ce wa haza masabu hanabila wannan ita ce masaba ta malamin hanabila su yawa imamu ahmad ibn hanbal kenan masabarsa kuma shi ne imamu ahlus sunna shi ne wanda yake tafiya akan mafi yawancin maganganu na hadisai da abin da ya kaba da ya ce wa haza galibu min fi'ilin nabi sallallahu alaihi wasallam wanda shine mafi rinjaye cikin ayyukan da annabi mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake yi ina watan fahimta daka shi kenan da sallar dare da sallah ta yini inda tana fila ne mafifici shine kai guda biyu kai raka'a biyu sai kai sallama kai raka'a biyu sai kai sallama Allah ya datar da mu yau yace istadalla bi hadha alhadith bi hadith albab ala annahu la yajuzu al-iktisar ala aqalli min rak'atayn sannan ko malamai suka kafa dalili da hadisin da aka samo shi hadisin Abdullah dan Umar cewa mutum baya halatta ya takaita a sallar da bata kai raka'a biyu ba mara kai sallar raka'a ɗaya dol a matsayin nafila wannan bai halatta ba dukkan malamai sun tafi akan nan fi nafilati a wajen nafila wa ma adal wutra amma banda wutri shi wutri da mu ana yin guda ɗaya ɗabatun banda amma in dai ba wutri ba ne da babu wata sallar da ake mata sallah raka'a ɗaya dol babu ta wala yajuzu an yi tadawwa bi raka'atin wahida da ka bai halatta ba mutum yayi sallah ta tadawwi da raka'a guda ɗaya dollin dol fi ghairil witri a sallar da ba ta witri ba al hadisu fa'ida ta biyu kenan al hadisu dalilin ala annal mai khuruja waqtul witri bi dulu'il fajr dalili ko fa'ida ta biyu da za mu fahimta cewa lokacin da lokacin yin wutiri yake fita yana fita ne da mai da fudowar alfijir idan alfijir ya fudo to ko babu wata sallah ta wutiri da ɗan adam zai yi wannan sai dai ya yi mai ya yi rakata alfajir amma wutiri ya ƙare da fudowan alfijir idan aka ce alfijir ya fudo to shi kenan shi ne kiran sallah na biyu ko yawa in ka ji lada ne ya kira kiran sallah na biyu to alfijir ya fito in alfijir ya fito lokacin yin wutiri kuma ya fita wani hadisi yana daga cikin abin da yake koya mana shi da ya ce ƙanar hafiz ibn hajar hafiz ibn hajar yake cewa a wasaraha minhu ma rawahu abu dawud an ibn umar kana ya kulu ya ce ya bayyana a fili abinda abu dawud da ya fitar daga ruwaya daga abdullahi dan umar ya kasance na cewa man salla ko minan laili wanda ya salla a cikin dare ma'ana ya sallar dare falaja al-akhirah salatuhu to ya sanya ƙarshen sallar sa witran fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana ya amuru bi zalika domin manzon Allah bai tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya kasance yakan yi umarni da haka wa idza kana al-fajr faqad zahaba kullu salati al-layli wal witr yace fa idza dala al-fajr idan alfijir ya fito faƙada zahaba kullu salatin laili wal wutr to duk wata sallar dare da wutri kuma ya tafi ba da maka yi shi so da haka mu yi kyakkyawar fahimta za ka yi ta sallolinka ka yi ta yi ka yi ta yi ka yi ta yi gabanin alfijir ya fito amma in alfijir ya fito to babu sallah ta dare ko babu sallah ta wutri lokacin wannan sallah ya fita haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce ƙauluhu da kuma faɗin manzon Allah cikin hadisin ce ija'alu akira salatikum bil layli witran istadalla bihi ala annahu la salata ba'da al witr sai malamai suka yi kafa dalili da wannan magana cewa wannan magana tana gwada mana babu wata sallah ko ta wutiri ce bayan fudowan alfijir in alfijir ya fudo babu wata sallah da dan adam zai yi iya abin da zai kenan shi kenan ya gama da haka ba zai yi ba ba da salati wutri bayan sallar wutri babu wata sallar dare ko wani abu da dan adam zai yi lakin ja'a inda muslim an aisha ta ce sai ya ce sai dai wani hadisi ya zo daga muslim arwayar aisha Allah ya kare dago ta kalar ta ce kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallam yusalli salasa ashara raka'atin manzo Allah yakan yi raka'a goma sha uku yusalli samani raka'at yakan yi raka'o'i takwas sun mayu utiru sannan sai ya wutiri idan yi takwas zai nawa kenan wutirinsa zai uku sai zama sha ɗaya ko zai yana yin sha uku ta ce sai ya nawa kenan sai ya biyar na batun fahimta sai zai yi raka'a biyu ya yi sallama ya raka'a biyu ya sallama ya raka'a biyu ya sallama sai ya yi raka'a nawa takwas sai ya zo ya yi wutiri wutirinsa zai zama da guda nawa da guda biyar na batun fahimta shi da ya ka ƙara biyar ga takwas zai zama sha nawa sha uku da watan fahimta to manzan Allah yakan yi wannan wani lokaci sun mai salli raka ta ne wa huwa jalis sannan sai ya salla raka'a biyu yana zaune na watan fahimta wa qada jabal ulama an hadhihi an hadha bi ajwabi yace amma malamai sun amsa sun ba da amsa akan wannan da amsosi daban-daban faqila fa'ala dhalika bayanan li jawadin salati ba da wutar ƙare suka ce manzon Allah ya aikata wannan sallah da aka ce bayan ya yi wuturi in mun fahimta cikin hadisin muslim hadisin da aka ce an samu shi daga aisha din sai ya kawo magana ya ce sun bayu salli rakatai ne wa huwa jalisu sannan manzon Allah yakan yi sallah raka'a biyu yana zaune bayan ya yi takwas ya yi kuma wuturi sannan kuma yana zaune sai ya sa yake yin sallah raka a biyu to sai malamai suka ce ɗaya daga cikin dalili fa'ala zalika bayanan li jawazi salati ba'da al-witr manalla ya aikata haka ne don ya gwada wa mutane halaccin yin sallah bayan an yi wutiri idan ko da mutum ya yi wutiri zai iya yin wata sallah ba a ce an rufe dukkan salloli ba wadda ɗaya daga cikin amsa ne waraja hada nawawi ya ce wannan magana kuma imamu na yahya nahwi nawawi ya rinjayar da wannan magana wa qala as-sawabu anna hataini rakataini fa'alahuma sallallahu alaihi wasallam ba'da al-witr jalisan li bayani jawazi salati ba'da al-witr yace manzon Allah bai tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya aikata wannan sallah ta me da ya yi ta a zaune wa'annan rakawai guda biyu da ya aikata su ya aikata su ne bayan ya yi sallar wuturi jalisan yana zaune don ya yi bayani a mutane na halaccin yin sallah bayan wuturi wa bayani jawazin nafli jalisan da kuma manzon Allah ya bayyana mana halaccin yin sallah nafila a zaune na batun fahimta ya halatta kai sallar nafila a zaune ya halatta kuma bayan kayi wutiri ka sake yin sallah walam yuwazab ala zalika sai dai annabi bai dauki lokaci ko ko bai zauna akan yin haka ba mana ya aikata wani lokaci ko sai dai na kar ka mai da shi kai ba yau da kullum sai yau gobe jibi ka ta mai da shi nabi yakan yi ne abin da suke cewa occasional lokaci bayan lokaci ba kullum yake aikata haka ba da haka annabi ya aikata haka don ya koyar da mu ya gwada mana halaccin yin haka bal fa'alahu marratan aw marratayn aw marratin qalila ce ba haka ba manzon Allah ya aikata sau daya ko sau biyu ko kuma ya dan maimata lokaci kadan sai nan sannan sai bai kara ba thumma qala wa inna ma ta'awwalna hadithal rak'atayn jalisa yace dai mai tawili na hadisin nan wanda ya zo raka'o'i guda biyu wanda ake yin sa zaune li'annar ruwayat domin duk ruwayoyi da suka zo a wannan fage mashhura sun shahararru ne fi sayyayi cikin ingantattun littattafai na bukhari da muslim wa gairi ma da wani su an aisha daga aisha ma ruwayatul khala'iq tare da ruwayoyi daga sauran malamai da yawa min sahabati daga sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musarrahatu wadda suke a fili bi anna akira salatahu cewa karshen sallarsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fil laili a cikin dare kana witr ta kaddama witri fa kaifa yadhunnu bi to ta yaya mutum zai zaci da shi a manzon Allah din wani abu ba hadhihi ahadisi tare da waɗannan hadisai wa ashbabiha da wanda suke kama da su annahu yudawu ala rak'atayn ba'da witr cewa ya dawoma a kara kawai biyu bayan wuturi ba haka bane manzo Allah bai nawa jalahuma akhira salatin dai ya sanya su dai su zama karshen sallar sa na dare wa zahaba ba'd ulama wasu daga cikin malamai suka tafi ila amal bil hadisi cewa suna aiki da wannan hadisi me wa ja'alu al amra fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam ij'alu akhira salatikum min al-layl witran mukhtassan biman autara akirin lail suka sanya shi ke bance ga duk wanda zai wutari a ƙarshen dare ina batun fahimta amma idan misali da wani lokaci da kake yin sallar ka babu wani abin da za ka yi sai ka dinga biyu kana kuma ka yi biyu ka yi so magana ta uku wa an kara malikin hatai ne rakatai ne ma malik ya yi inkarin waɗannan rakawai guda biyu bayan an yi wutari shi ma malik bai da su ba kawai in an ce an yi wuturi babu wata sallah da za a yi na fitan bayanta allah ya dace da so dai maganganun da malamai suke ta faɗa kenan cewa menene abin da ya fi zama daidai a kai da haka suka ƙara kawo ra'ayi qala ibnu al-qayyim inna hatayn rak'atayn tajriyani majriyal li sunnah ita wayannan rakawai guda biyu ana tafiyar da su a matafiya ta sunna ne kawai na batun mai wata kamilin wutari da kuma cika wutari fa inna wutara ibadatu ita wutari ibada ne mustaqilla mai zaman kanta la siyama in in qila ko bi wujubiha musamman ma in aka ce ana ganin cewa wajibi ce fatajri rak'atani ba'da majriyat sunnatil mai ma'qub sai ta zama wannan rakawai guda biyu an gudanar da su akan magudana ta sunna ba wai abin da za a rike su abin yi bane yawan kaga dama kai kaga dama karkai fa inna witrun nahari su kuma zai zama wutri ne na yini da dan adam zai wa rak'atani ba'daha takmilullah rakawai biyu da za a yi sai su zama sun cika ce gurbin wancan na ba tan fahimta fa za fa zalika arrakata da badar wutarin lai sai zama waɗannan su ne rakoyi biyu bayan wutarin da ya yi a sallarsa da dare to sai kuma magana ta uku menene matsayin wutari shin wutari wajibi ne ko sunna ne shi ne malin ya kawo mana magana ya ce ikhtalafal ulama'u fi hukumar wutari alal ƙaulai ya ce malamai sun ƙara wa junansu fahimta a kan mai matsayin wutiri a sallah abun bawa shin wajibi ne ko mustahabi ne ko sunna ne ya ce su yi maganganu guda biyu alƙaunul awwal magana ta farko annahu wajibu cewa wutiri wajibi ne da kuka ba a wasa da shi ko littattafanmu na fiƙihu ma cewa suke mai iya sunnatun mu'akkada suna ce mai ƙarfi ba a so mutum ya bar wutar duk yadda za ka yi an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan bar na filfili amma ban da wutari ko a halin tafiya yake yakan yi sallah ta wutari ba a barin wutari sashe ya kamata mu fahimci matsayin wutari a me a cikin sallah ko kuma a wajen bawa dan adam ya kiyaye da haka maganar su ta farko suka ce alƙaulul awul annahu wajib wa hadha masabu abi hanifa yace wannan ita ce masaba ta abu hanifa li hadisi abi ayyuba saboda hadisin abu ayyub al-ansari da yake cewa al witru haqqun akwai hadisin abu ayyub al-ansari da yake cewa al witru haqqun wutri wajibi ne haƙƙi ne da yake kanka in an ce abu haƙƙi ne in baka yi shi ba za a tambaye ka kenan ko to da haka saboda wannan abu hanifa na umaru bin sabi da yake ganin cewa mai wajibi ne mutum ya yi wutire wani hadisi sannan saboda wani hadisi alwutiru haƙun faman lam yutar falaisa minna wani hadisi na biyu kenan an zama cewa wutiri wajibi ne ko haƙƙi ne akan bawa duk wanda bai yi ba baya tare da mu to da yawa za ku ji a cikin hadisi an ce annabi ya ce ba ka tare da mu ma'anansa a kan wannan rashin aikatawa ba annabi ba tare da kai a cikin musulunci ba ne ko a cikin sunna ba a'a da baka aikata wannan aikin ba to ba ka tare da annabi a kan wannan gaba din kaga za a iya tuhumar ka da kaki annabi a kan wannan gaba din kenan shi ma wani kuskure ne na ba da mun fahimta Allah ba ya kiyayewa da haka mutum ya kiyaye da aka shi suka ce rawahu abu dawud wannan hadisi imamu abu dawud ya fitar da shi so saboda wannan hadisai guda biyu hadisin abu ayyub al-ansari da kuma hadisin nan da imamu abu dawud ya fitar da shi suka ce al-witru haqqun fa man lam yu'tar fa laysa minna duk wanda bai wutar bai tare da mu to da kuma al-witru haqqun shi ma wannan suka ce to yin wutri wajibi ne al-qawlu thani magana ta biyu suka ce annahu sunnatun ghaira wajib shi wutiri sunna ce amma ba wajiba ba bai zama wajibi ba amma dai sunna ce mu'akkada sunna ce mai karfi wadda ba a so musulmi ya batta ya ce wa haza masabu jama'irul ulama wannan ita ce masaba ta mafi yawan jumhurin malamai dukkan kusan malaman duniya sun tafi akan wannan wastadallu malamai suka kafa dalili bi hadisi mai saboda hadisin ba afa mu'azan ila yaman hadisin nan da manzon Allah ya aiki mu'azu dan jabal zuwa kasar yaman wa fihi sai ce fa limhum manzon Allah ce ka karantar da su anna Allah aftarada alaihim khamsu salawatin ya ce ka gaya musu Allah ya wajabta musu salloli guda biyar da za su yi a cikin yini fil yaumi a yini wallaili da na- da dare cikin yini da dare Allah ya rubuta musu salloli guda biyar da za su yi to bisa wannan sai suka ce ai wutiri bai cikin salloli guda biyar na yini da dare to da haka sai suka ga shi sallah ta wutiri sunna ce mu'akkada amma ba wajibi ba na fatan fahimta قال الشوكاني الإمام الشوكاني يقول وهذا من أحسن ما يستدل به يقول وانا ما في شيء ما في كام أبن ذاك دليل الشيء لأن بعث كو مؤذن domin manzon Allah ya tayar da mu'azu kana qabla mai wafatihi wannan ya faru ne gabanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu biyasir da dan lokaci kankani kafin manzon Allah ya bar duniya da lokaci kankani manzon Allah ya aiki Mu'azu dan Jabal zuwa kasar Yaman ba daga ba lokacin da annabi ya hijira daga Makka zuwa Madina bane a farkon shekara ta takwas ko ta kaza a sai da ƙarshen rayuwar manzon Allah ta yi kusa sai ya kira Mu'azu dan Jabal sai ya ce ka zo za a tura ka da awa kasar Yaman ga abubuwan da zaka je ka koya musu su san waye ubangiji in sun yadda ka koya musu sallah in sun yadda ka koya musu zakka in sun yadda ka koya musu kaza Yace- malam ya ce wannan abin da aka yi tura shi ya je kasar yaman a ƙarshe-ƙarshen rayuwar manzon Allah ne to kuma a ƙarshen ne manzon Allah ya ce ya gaya wa mutanen ƙasar yaman cewa Allah ya wajabta musu salloli guda biyar wadda za su cikin yini da dare da ba ta fahimta kaga inda a ce wutarin wajibi ne da za a ce hadda shi ko to da haka sai suka ce bisa wannan imamun shaukani ce wannan shine mafi kyawun dalili da za a kafa da wannan domin aikan ma'azu dan jabal manzo Allah ya aike shi ne bisa wannan wa min adillati dalla yana daga cikin dalili wanda yake nuni ala adamul wujubi wanda yake nuna mana rashin wajibcin wutarin mattafaqa alaihi shaykhani shine hadisi wadda shehunan malamai guda biyu suka yi ittifaki a kansa min hadisin talhatu ibn ubaidullah daga hadisin talhatu dan ubaidullah kawai yace ja'a rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min ahli najd wani mutum ya zo wajen manzon Allah mai tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi wannan mutum ya fito daga kasar najd ne shi ce min ahli najd wa fihi a cikin hadisin wa qala sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah mai tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ce kamsu salawatun yace salloli guda biyar fil yaumi wal laila wanda ake yin su cikin yini da dare qala hal alayya ghayraha yace shin akwai wata sallah ta wajibi ba wa'annan guda biyar din ba a kaina qala la illa an tadawwa sai ce babu sai dai in kai sallah ta tadawwi kaga inda wutiri wajibi ne sai ce eh da kuma wutiri wajibi ne da ba ta mun fahimta kaga bisa wannan sai suka ce wutiri ba wajibi bane wannan ma ya zama dalilin da aka kafa cewa wutiri ba wajibi bane wal hadisi ali da kuma hadisin ali bin abi talib da yake cewa laysal wutru me bi hajm yace wutiri ba dole bane ba a ce dole mutum sai ya yi wutiri ba wal hadisi ibn umar da kuma hadisin abdullah dan umar annan nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yutiru ala ba'irihi annabi yakan yutiri akan taguwarsa ko du'a jara kumansa wa hadha dalilun ala anna al-witr laysa biwajibi yace wannan ma dalilin da yake gwada mana shi wutiri ba wajibi bane iz law kana wajiban da a ce wutiri wajibi ne lam yusallihi ala rahila annabi ba zai sallar abu na wajibi akan taguwarsa ba ko akan abin hawansa ba na watan fahimta dole sai ya sauka sai ya yi sallah sannan ya haka da aka shi sa malamai suka kafa hujja cewa shi hutri ba wajibi ba ne amma sunna ce mai karfi ba a so mutum ya yi sakaci wajen ainihin mai yin wa'annan na filfilin kuma 'yan uwa mu dage wajen kiyaye na filfilin domin su amfanin na filfili a wajen bawa shine su ake fara ɗiba in an zo biyan haƙoƙin mutane gunda ƙafarka ta zame idan ƙafar mutum ta zame ayyukansa na taɗawu'i na nafilfili da su ake farawa in ba su iya biyan abin ba to sai a koma kan abubuwanka na wajibi Allah ya kare mu daka mu nesanta kanmu da ainihin mai zalunta ko cin kayan mutane ba bisa halacci ba na fata mun fahimta domin dan adam in ya cuci mutane to dole gobe alkiyama akwai mai za akwai biya tun zai biya abin da ya shi sa hadisin nan da manzo Allah yake ce masa yake cewa sahabbansa atadaruna manil muflis ko kun san waye marashin arziki sabai suka ce almuflisu fina man la darhama wala mata ne ce marashin arziki a cikin shine wanda bai da komai bai da zinare bai da azurfa bai da kuɗi bai da abinci bai da kaya na bai ce a'a ba shine marashin arziki ba almuflisu fina marashin arziki a cikin mu shine wa man yati yawmal qiyamati shine mutum da zai zo gobe alqiyama bi salatin wa hajjin wa kaza wa kaza zai zo da aikin hajji mai kyau da sallah mai kyau da azumi mai kyau da abubuwa na alheri masu kyau amma manzon Allah ya ce ya ti kada shatama haza wa daraba haza wa akala mala haza sai ya zo ya zagi wancan ya daki wancan ya ci naman wancan ya zalunci wancan fa yuta haza min hasanati wa haza min hasanati sai dinga daukan kyawun ayyukansa ana bai wannan a bai wancan mutane suna ganin kamar lahira abin wasa ne musamman ma 'yan kowan ma'aikatan gwamnati duk wata dama da mutum ya samu sai ya kwashe kayan mutane yana kamar da gangan ne bala sai mutum ya je lahira ya kukan da bai taba yi ba kukan da bai taba yi wallahi zai yi shi idan abun ya kai atom wallahi in ka dauka sai ka biya wallahi tallahi daga kai wannan rayuwa ta masu zalunci da kayan al'umma ya dinga burge ka wallahi ba wani abu bane wallahi mutum in ya je wani alkiyama zai kuka shi da Allah ba mu labari duk da cewa wancan ayan ta sauka a kan wanda ya zagi wani ya zo ya ci mutuncin manzon Allah ne amma za a iya kafa ta ga wanda suke zalunci Allah ya ce wa yawma ya adu zalimu ala yadai ya qulu ya laitani takastu ma'ar rasul sabila ya wailata laita lam attaqiz fulanan kalila laqad adallani an adh-dhikri ba'da iz ja'ani wa kana shaytanu lil insani kadula Allah ya kare mu saboda haka wallahi kar mutum ya wasa ya ɗauka zai ci zalin mutane ya tafi haka kawai wala mutum ya je filin alkiyama zai yi mamaki da ka karka ɗauka wallahi in allura ne aka baka ta mutane ka ɗauka ka ɓoye ta billahi azimi sai ka zo da ta gobe alkiyama wallahi so da haka mu ji tsoron cin kayan mutane wallahi mu ji tsoron cin haƙoƙin mutane ko mu kankantan abu wallahi karka ɗauka ɗan ƙaramin ne gobe alkiyama wallahi sai ka zo da shi wannan rawar da kuke ga mutane masu zalunta mutane suke yi ba abin burgiya bane eh shi sa Allah ya ce me fala yaghrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad mata'un qalilun thumma ma'awahum jahannama wa bisal mihad kar ka damu da wannan ba wani abu bane dan lokaci ne kankani masu yin wannan ta'adin shekaran su nawa a duniya wani ya shekara 60 ɗaya shekara 65 wani ma 80 wani zai ke iban kuɗi zai je tara ko me zai da shi eh ba fi da zai in gida ne maimaitawa zai in mota ce maimaitawa ne in riga ne maimaitawa ne duk abin da za ka yi maimaita shi za ka yi to shi za ka damu kanka ya kamata ku fahimci rayuwa kyakkyawan fahimta ba mutane suna wasa to ayyukan ƙananan ayyuka na nafilfili amfaninsu kenan in ka cuci wani ta su za a fara ɗiba ana biyo mutane idan sun kare sai a koma ayyukanka na wajibi Allah ya kare mu da haka dole kuma wanda Allah ya ce da mutum ya zo da sallah da azumi da aikin haji da sadakoki da komai masu kyau amma sai a ɗibi wannan a baiwa wancan a ɗiba a baiwa wancan wanda Allah ya ce summa infaniyatul hasana idan kyawun ayyukansa suka kare ukhidha min qatayahum sai a dinga ɗebowa daga kurakuran wa'ancan mutanen sun maɗuriha alaihi sannan sai a jibga masa wa ɗuriha finnari a jefa shi a wuta na karku ɗauka wannan maganganun kamar wasa ne mutane da suke zalunta mutane sun ɗauki kamar addini abin wasa shi za suke ganin kamar babu komi to ya je ya tatsiyarsa sai an filin alkiyama ta zo mutum ya raina kansa ya rasa yadda zai ya zo da cizon yatsa ranar cizon yatsan ba za ta masa amfani dan adam ya gyara a nan ne gu- filin gyara in ka shiga kabari babu zamin gyara eh ba can Allah yana ba mu labari ba wani zai ce eh, qala rabbi ji'irni qala rabbi ju'in ko ya Allah ka mai da nima la'alli a'malu salih ta yi dan aikata wani aiki Allah ya ce kalla inna kalimatun huwa qailuha Al- kalma ce Allah shi ya faɗe ta cewa duk wanda ya mutu ya ci ba zai dawo ba babu wani zai dawo da haka ka gyara tun gabanin a fisge wannan ran naka in baka gyara ba ka tsaya kai ta tsiya kana biye mutane kai sai ka sayi mashin kai ka sayi mota sai ka gina gida sai ka yi kana biye hajoji ko ba larura ba kana yi bisa larura shi ne kawai karka damu da haja Allah ya datar da mu to malam ya ce eh, ba wajibi bane amma yin wutri sunna ce mai karfi wanda aka karantar da mutane su dinga yi ta su dinga kiyayewa suna aiwatarwa Allah ya datar da mu ce qala an-nawawi amma al-ahadith allati ihtaju biha yace kaga hadisan nan da malamai suka kafa dalili eh, fa mahmulatun ala istihbabi wan nadbi ya ce ana ɗaukar su a bisa mai mustahabi ne kuma anan mai an ladabtar da shi wata aqid da kuma ƙarfafa da haka sai a ɗauki wuturi a matsayin mai sunna ce mu'akkada ina fatan fahimta ya ce ya dillu min hadar tawil liljam'i bainaha sai a tara duka waɗannan a yi jam'i a tsakaninsu wa bainar hadisi da tsakanin waɗannan hadisai sai a fitar da magana mai cewa wuturi sunna ce mai karfi ba a so musulmi ya yi wasa da ita wa hadal qawlu huwa sahih imam an-nawawi yace wannan ita ce magana mafi inganci wa jabal jumhur an adillatil hanafiya sannan sai malamai na jumhur suka yi ba da amsa akan dalilai da mutanen hana hanaf suka kawo su ne ainihin mai wadda suke kan masabar eh, nu'man bin sabit abu hanifa kenan suka kawo suka duba suka faɗi dalilai da sauransu da haka mutum sai kiyaye dan wannan qawluhu sallawa idatan fa autarat lahu da kuma faɗin manzon da Allah ya ce a cikin hadisin Umar din Abdullahi dan Umar yake cewa sallawa hidatan sai ya sallaci raka'a guda ɗaya sai ta zama mutri dalilin ala anna aqalla alwutir raka wannan yana dalili da zai gwada mana karancin wutiri shine raka daya wa anna raka'ata ita kuma raka tafarrudu tana zama guda daya bi salatul eh, abd a sallar bawa in yayi ta guda daya tana gwada mana cewa mai mutum yayi wannan kenan to saboda lokacin mu da sai mu kara akan hadisi na 137 kenan shine hadisin Aisha wanda manzon Allah shi kuma yake cewa ko kuma za mu fassara shi ko da ba mu faɗi maganganun da malamai suka faɗa ba an aisha ta radiyallahu anha qalat min kulli laylatin ko min kulli laylin aw tara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam min awwalil layl wa awsatihi wa akhirih wa intaha wutrahu ila suhur ko ila sa tace a cikin kowane dare manzon Allah yakan yi wuturinsa yakan yi a farkon dare yakan yi a tsakiyar dare yakan yi a ƙarshen dare yakan kai ƙarshen wuturinsa har zuwa lokacin yin sahur dab da hudawan alfitir kenan yakan yi wuturinsa a wannan lokaci ina ba don bayyana wa na aisha ta radiyallahu anha qalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yusalli min al-layli 13 raka'atin yutaru min dhalika bi khamsin ta ce annabi yakan yi sallah a kowanne dare raka'a goma sha uku yakan yi wuturi da raka'a biyar la yajlisu fi shay'in illa fi akhira baya zama a kowanne abu wannan wuturin da zai da raka'a biyar din baya zama a kowace gaba sai ya zo karshe sai ya zauna ya karatun tahiyya ya salatin annabi sannan ya yi sallama da ba don fahimta wannan sunan na ga hadisan da za mu tsaya a kansu bin da na faɗa na daidai Allah ya ba mu ladansa ya ba mu ikon aiki da shi wanda na faɗa bisa kuskure to Allah ta'ala ya gafarta mana baki ɗaya Allah ta'ala ya ba mu dukkan bukatunmu da muke da su a waransa Allah ya biya mana su Allah muna roƙonka muna tosili da wannan haɗuwa muna neman ainihin biyan bukatunmu a gare ka ya Allah Allah muna ne roƙonka ka kawo mana aminci da zaman lafiya a cikin wannan ƙasa tamu ya Allah ƴan uwanmu da suke gidaje da asibitoci ba su da lafiya Allah muna roƙonka ka ba su lafiya mu da muke da lafiya ya Allah muna roƙonka ka ƙara mana lafiya ka ba mu ikon sarrafa lafiyar mu wajen yi maka biyayya ya Allah muna roƙonka ka kyautata zuriyoyinmu ƴaƴan da ka azurta mu da su Allah ka sa su zama mutanen ƙwarai Allah ka sa su zama mutanen kirki ka sa su zama mutanen da za su gaji irin abin da muke na alkhairi ane kan uwanmu da suka rasu a wannan majalisi da waɗansu majalisai muna musu addu'a Allah ya gafarta musu ya kai rahama cikin kabarinsu mu da muke raye Allah ya samu rayu a musulunci mu mutu da imani Allah muna roƙonka dukkan bukatunmu na alkhairi Allah ka biya mana su سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم وعليكم السلام